بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta Asabar hudu ga watan Zulqa'ida shekara ta dubu ɗaya da arba'in da shida wanda ya yi talatin da ɗaya ga watan Mayu dubu biyu da ashirin da biyar miladiya. A wannan majalisi namu da muka saba muna karatu cikin littafin Matul Hakam na alhafiz al'allama abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi muna daidai a cikin babi na salatul istisqa wanda sati mun fara karanta hadisi na Anas za mu kara karanta wannan hadisi mu ci gaba da sharhin da yayi mana saura insha Allah mala yace wa an Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna rajulan dakhala al-masjid yawm al-jum'ati min babin kana nahwa dar al-qada' ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا قال أنس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعه وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ونابت الشجر قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس قال شريك فسألت أنس, أنس ابن مالك أو هو الرجل الأول قال لا أدري آه وانا حديثي كما يندى مكرن كما تنساتي hadisi na Anas ibn Malik yace wannan wannan mutumi ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ranar Juma'a a masallaci ta kofa wacce take mafuskantan Darul Qaba Darul Qaba inda wato a wani gida ne da aka biya ma Umar bashin sa aka sayar aka biya masa basu sukan sa wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhtub wannan mutumi ya zo ya ci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye yana kuduba واستقبل رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما سي شد من ذا الله ina tsaye a wannan lokaci thumma qala sai yace ya rasulullah ya maikin Allah halakatil amwal dukiyoyi sun halaka wan qata'atis subul kuma hanyoyi sun yanke fad'u Allah yughithuna kai addu'a Allah ta'ala ya mana agaji qala farafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi sai yace mazala nan take sai ya daga hannunsa yana addu'a sun maƙala sai ce Allahumma a gifina, Allahumma a gifina, Allahumma a gifina. Ya ce, Ya Allah ka mana agaji, ya Ubangiji ka mana agaji, ya Allah ta'ala ka mana agaji. Ƙala ana sai ce, Wala wallahi ma na rafi sama imin sahabatin wala ƙasa. Ya ce, Wallahi a wannan lokaci ba ma ga sama wasai take ba ma ganin wani hadari, wani girgije balle wani fitattaren hadari. Wa ma bayyana wa bayyana sal'in min baitin wala dar. tsakaninmu da dutsen salma babu wani gida a wannan lokaci babu wani masauki qala fa tala'at min wara'ihi sahaba sai a idan mu wani girgije ya bayyana ta wato gefen shi wannan dutse na salm mithlu turs sai ya dinga haduwa ya dinga wato zagaye kansa ya kawun ya kawunya ma kansa kamar wato wannan garkuwa falamma tawassafat as-sama a lokacin da ya ci gaba da gewaye kansa har ya zo tsakiyar sama a haka in ta sharar shi kenan sai wannan wato hadarin da ya cuɗe waje ɗaya sai ya barbazu thumma amtarat sai kuma sama ta saukar da ruwa qala sai ya ce fala wallahi ma ra'ayna shamsa sabta ce wallahi haka aka rika yin ruwa marka marka ba mu ga rana ta fito ba tsawon sati ɗaya qala thumma dakhala rajul min dhalika al-bab sannan sai wani mutumi ya ƙara shigowa ta wannan kofa dai fil jum'atil muqbila a juma'a mai zuwa wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhtub manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma dai a wannan lokaci yana tsaye yana khutba fastaqbalahu qa'iman sai ya tarye shi kuma a tsaye fa qala ya rasulullahi halakatil amwal sai ce ya manzon Allah dukiyoyi sun halaka wa anqata'atis subul hanyoyi kuma sun yanke fad'u Allah yumsikuha 'anna kai mana addu'a Allah ta'ala ya kame wannan ruwan ya isa haka nan farafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadayhi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wato daga hannunsa yana addu'a thumma qala sai yace Allahumma ya ubangiji hawalaina gefan mu wala alaina wato ba akan mu ba Allahumma ala al-akam ya ubangiji ka kai wannan wato ruwan sama zuwa al'akam al'akam shine tuddai wadhirab wadhirab da kuma jigawa wa butunil awliya da kuma wato cikin kwansabai wa manabiti shajar da kuma wato a matuhana na bishiyoyi qala sai ana tace fa aqla'at nan da nan sai aka ga ruwa ya tsaya wa kharajna sai muka fito namshi fi shamsi muna muka fito daga masallaci a cikin rana قال شريك سي شريك تنبيه انس فسالت انس بن مالك اهو الرجل الاول وانا متمي da tambaya annabi shine dai na farkon qala sai yace la adri ba sani ba wannan hadisi ne mai tsawo mun fara karanta shi hadisi na Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu Allah ta'ala ya dade shi abin da wannan hadisi yake kamar yadda muka ce wanda suka rawaito wannan hadisi daga Anas bin Malik mutane ɗalibansa ne da yawa a cikin wanda suka rawaito hadisin daga wajen shi akwai Sharik ibn Abi Namir wanda wannan shine aka- yake a ƙarshen la- ƙarshen wato hadisin Sharik ibn Abi Namir al-Madani sannan kuma akwai kuma Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha sannan akwai Thabit al-Bunani sannan kuma akwai Ubaidullah ibn Anas jikan shi Anas bin Malik Ah, Ubaidullah ibn Anas jikan sa ne shi kuma Ishaq ah, ibn Abdullah ibn Abi Talha shi kuma wato ah, dan dan uwansa ne to sannan kuma ga kuma Sharik ibn Abi Namir ga kuma Thabit al-Bunani wanda daga tsaya daga cikin manyan bayan Allah na kasan Basara ana su ko bai niyan bada hadisi ba to in ya ganshe yana bada hadisai saboda wato kirkin sa to Anas duk waɗannan suna rawaito wannan hadisi daga Anas ibn Malik yace wani mutumi ya shigo masallaci ranar wato Juma'a wannan yana ƙara tabbatarwa cewa sallar roƙa wato roƙar ruwa ba kawai sallah kawai ne a lokacin ake roƙar ruwan ba ana roƙar ruwa Ah, na da jin maganganu ba san wace magana bane ba dan da wannan yana nuna cewa wato roƙar ruwa akwai hanyoyi guda uku akwai wajeje guda uku da ake roƙar ruwa waje na farko shine mutum kawai in ya ga akwai buƙatar roƙar ruwa ko a cikin sallah ko a wajen sallah yayi addu'a Allah ta'ala ya kawo ruwa yayi addu'a Allah ta'ala ya kawo ruwa ah wannan shine waje na farko da aka shar'anta cewa za a yi za a yi wato ah, za a yi addu'a Allah ta'ala ya kawo ruwan sama sai na biyu shine waje da ake yi a irin wannan waje ranar juma'a limami na kan mambari ya yi addu'a Allah ta'ala ka shayar da mu ruwa shi ma wannan waje ne da yake shari'a ta tabbatar da wannan waje na uku kuma shine waje da muka ah, shine ya fi shahara shine a fita bayan gari a je a yi sallah Allah ta'ala ya kawo ruwa to kaga kowanne suna ta tabbatar da shi kowanne a cikin guda biyu suna dai ta tabbatar da shi da Allah wancan shi ke yi ko dai da kuma ya ya- ya- ya sanya ne na'am muka ce wannan ran- ranar juma'a yana daga cikin ranaku da yake a sunna akwai akwai wato tazo akan cewa mutum zai iya roƙar ruwa limami yana kan mambari sai ya daga hannu ya ya roƙi ruwa wannan duka sunoni sunna sun zo da wannan Ah, ya ce halakatul amwal wa inqata'at subul wani mutumi da yazo sai ya ce ya manzo Allah halakatul amwal wa inqata'at subul dukiyoyi sun halaka kuma wato hanyoyi sun sun wato sun yanke nan kore yana magana hanyoyi sun yanke saboda ciyayi babu ciyayi ruwan sama shi in yi in ya sauko daga baki samun ciyayi dabbobi su samu su amfana sannan kuma su ma ƴan adam su samu su amfana saboda haka nan da yake cewa halakatul amwal wa qat'at subul yana nuni zuwa ga wato tsananin bukata da ake da shi ubangiji ya kawo agaji saboda ba wai kawai abin ya shafi ƴan adam ne kadai ba ya shafi dabbobi da suke doron ƙasa da suke kuma cikin ƙasa a daga cikin dabbobi akwai ɗan adam ya shafe shi sannan kuma akwai dabbobi su ma ya shafe su sannan akwai dabbobi kuma da suke cikin ruwa su ma ya shafe su sannan kuma ga tsirrai to wannan ya daga cikin a lu- wurare da ake buƙatar mutum ya yi bakan daban addu'a duk yayin da wani abu ya shafi al'umma baki daya wataƙila ma ba al'umma kaɗai ba ya shafi har ma masu rayuwa baki daya wanda suke rayuwa a doron ƙasa to wannan lokaci ne da ake son yayin da mutum zai addu'a ya daga hannunsa ya zama an ga alama ya daga hannun nasa shi zaka ga manzo Allah an ce farafa a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya dai sai ya daga hannunsa a ruwayoyi suna nuna cewa wato daga hannun ya wuce ya wuce wato a yanayin da ya saba kamar yadda muka faɗa idan ba in addu'a ba ba ta wato bukata ce mai tsanani ba a sunna shine wato ka zama kada nan kada hanyar da zaka daga hannunka kada ya wuce daidai kirjinka ko abin da ya kama da wannan To amma yayin da ake da bukata mai tsanani abin da ake tambaya wasu wasu abubuwa ne da suka shafi al'umma ko suka shafi mutane ko kuma ana bukatan ubangiji ya kawo agaji a wannan gaba to wannan malami suka ce a daga hannu sosai kamar yadda maza yake a sunnan sa yayin da zai roƙi ruwa to yakan daga hannu ne a har ma sai an ga wato faran hamatansa thumma qala sannan a muka ce a wannan waje akwai malamai sun cira sun cire wato a, wani hukunci a ciki na cewa ya halatta a, mutum in akwai bukata ya zai liman magana duk da an ce bai dace mai ana kudu ba wato shi mamu ya liman magana ba to amma wannan ya daga cikin wajeji da ya halatta in akwai bukata bukata wacce take ta tilas ko kuma ta mai tsanani sai a zo a ga liman a ce a- a- wato shi ya masa magana din wataƙila wani ya zo zai musulunta kaga wannan bukata ce da ake bukata lalle liban ya sani shi kenan sai a ga- a- a faɗa miki cewa wato ga wani wani ya zo zai musulunta saboda a bashi musulunci kana zai a ɓata lokaci ma sai an gama sallah din an za a ɓata lokaci an gama sallah an sani ko yarsu sai a gaggawa a bashi musulunci din haka idan misali ana cikin kuɗi ba ɗin shi bai sani ba ana yin ruwa a waje ko kuma akwai wani tashin hankali wasu na nema su zama a wa- wato su tada hankali a waje to babu laifi a gaya ma liman abin da yake ciki a wannan duka malamai sun yi abin nan ko kuma akwai wani abu da yake faruwa a waje wanda ba za a iya magana wani wa- wani abu da zai cutar da mutane shi ma mun yi magana ba zai iya magana a lokacin ba kuma ba ma speaker a wajensa saboda haka sai a gaya ma liman ya sauri ya fa- ya faɗa wato da da, da speaker shi ya gaya cewa wanda suke wajen kaza wajen kaza wajen kaza to ga fa abin da ke faruwa su tashi su dawo waje kaza ya fa alheri saboda haka duk wannan dai a, in aka yi ya halatta a sai maganar cewa shi kuma idan liman in shi mamun ne in shi liman ne ya yi ma wani mamun magana yana ma zaune shi ba wata bukata kawai liman ne ya ga alamun ya kamata ya ya- ya tambaye mamunsa sai ya tambaya har abin da ba yake yi a cikin wani abin da bai ba bai taka kara balle ya karya ba to duk liman yayi tambayi da mu ya halta ba shi ansa hadisi shine hadisin da muka wuce hadisin Sulaik al-Qafafani mazala ya shigo masallaci mazala da ya gaishe yake cewa kai sallah raka'a biyu ne sai ya ce ban yi ba yi ta tashi ga raka- sallah raka'a biyu amma ka takaita aga wannan shi ma yana nan halacci sannan kuma ga hadisin Uthman ibn Affan ya ya ya jikiri bai zo masal- masallaci ba Umar ibn Umar ibn Khattab shi ma ya mishi kuma magana a wannan lokaci din kuma ya bashi amsa saboda haka idan liman yayi ma- babu tambaya ko wasu- wasu- ko wata magana to wannan babu laifi zai iya amsawa sai ya ce kuma umma qala sai ya ce Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna ya ubangiji wato a kai mana agaji ya ubangiji kai mana agaji ya ubangiji kai mana agaji gabanin nan abin da ya roƙe shi shine ka roƙe ubangiji ya ya yi mana wato agaji muka ce ma- wannan idan an lura akwai gayan tauhidi a cikin wannan aiki da wannan sahabi yayi da ya zo sai bai ce ya ubangiji ka agaje mu ba mu samu ruwan sama saboda albarkacinka bai faɗi wannan maganar ba saboda ya san wato shi saukar da ruwan sama da ba da arziki da kuma kawo alkhairai da kuma tunkuɗe dukkan sharri wannan aiki ne na ubangiji da ke ya- da ubangiji yake banta da shi mazala shi ma wato alheri ne ubangiji ke bashi san- har a ga alheri ya zo ta bangaren sa amma ba yana kadaituwa kadaitaka ne da wata da wani alheri wanda ubangiji bai bashi ba saboda haka a nan kaga sai ya mai da lamari zuwa ga asalin me shi saukar da ruwan sama wani aikin ubangiji ne mazala ba zai iya saukar da ruwan sama ba tunda ba aikinsa ba ne sai ce ka roki Allah Allah ta'ala ya yi mana agaji bai ce ya kai mana agaji ba muka ce wannan kaga sabanin abin da mu yanzu yake faruwa a bakin rayuwar mu a yanzu zaka gani sufaye yanzu har akwai wasu ma wanda suke samu su sunaye gautar zaman wato su ana ganin ma su ne turafu na duniya wanda in duniya babu su to duniya ba ba ta zama lafiya ba su suke kawo agaji a duniya baki daya to kaga wannan yana nuna maka bambanci tsakanin sahabbai ilimin su zurfin ilimin su da kuma mu kuma wato ilimin namu bai kai ya kawo ba mu yan baya da kuma yanda wato manzo Allah ya yi tarbiyyar sahabbansa wajen duk abin da za su yi su rike ma su rike hakkin ubangiji su san hakkin ubangiji kuma su san hakkin manzo Allah shi ma ba su hadawa guda biyu sun riga sun san addu'ar manzo Allah inna salataka sakanu lakum sun addu'ar sa addu'a ce mai kyau da ake bukata amma kuma wannan ba za ta sa kuma ta su koma kuma suna yi ma ubangiji kini ba suna kai manzo Allah matsayin da Allah ta'ala bai kai shi ba shine matsayi da za a ce shi za a bautawa baki daya ko za a daki wasu abubuwa da ubangiji yake banta da su a aikace-aikacensa a bashi nan kuma ya ce ya ubangiji kai mana agaji ya ubangiji kai mana agaji su da uku malamai a nan suka ce kaga a nan akwai nuni zuwa ga cewa wato a ta- sunna na taflisu du'a in za ka yi addu'a ka yi shi uku uku in kana bukatan ka wuce uku to ka yi shi mara mara wannan lallai Allah ta'ala witri ne kuma yuhibbul witr kamar da tabbata a cikin hadisi mazala sau da dama ana samu a waje da dama zaka samu ya in zai addu'a yayi addu'a uku uku kamar da hadisi tabbata a cikin sahih muslim hadisin abu sa'id as-sabi'i amr ibn abdullah as-sabi'i daga amr ibn maymun al-audi daga abdullah dan mas'ud yake cewa wa kana idza da'a da'a thalathan wa idza sa'ala sa'ala thalathan manzala ya kasance idan zai addu'a so yakan yakan yi addu'a su uku in zai yi roki Allah ta'ala ya bashi wani abu kuma yakan roke shi kuma ya bashi su uku to wannan duk sunna ce ta manzon Allah yayin da duk za a yi wanda kuma galibi a aikace aikacen ka aikace aikacen sa har mu'amalolinsa sa ma na rayuwa tambayoyi da yake yi da maganganun da yake yi zaka gani ba za a wani lokaci in yakan maimaita ne su uku shikenan kuma O wannan wato tathlit din kai abun so uku so uku wannan wani abu da ake bukatar shari'a ka duba ga hatta yanayin alwala da abubuwan mu da yawa a ibadukan mu ubangiji ya riga ya sanya mana wannan ajali guda uku guda uku saboda haka yanzu da wani zai zo da a zai zo da wa- da wani zikiri wanda yake ya sh- shari'a a shar'ance ya halatta ya zo yayi wannan ibadar sai yayi wannan ibadar so uku misali mukaddara wannan wata ibada ce aka shar'anta masa dama ta sunna ne yayi ta ba wai shi giriyo ta ba to to kuma ba a ce mana dole ga adadin da zamu yi ba amma da tashi shi sai dabe mai cikarsa da adadi so uku wannan ba za a ce yayi bid'a ba wannan ba za a ce yayi bid'a ba in za a in za a watuna wato shi kamar da muka sha faɗa daga cikin hanyoyi da ake cewa mutum yayi bid'a shine kawo wani adadin da ba Allah ta'ala bai kawo ba ya kawo adadin da Allah ta'ala bai kawo ba ya ce da za a wata ba Allah da wannan adadin to shi ma wannan ya daga cikin wurare da mutukar bai shiga cikin kawaidu shari'a ba ko kuma ya zo cikin abin da manzo Allah kai tsaye bayar mutu ba za a tambaye mutum da didi to zai idan mutum ya zo da wata ibada wata take dama sunna ce sai ce shi zai yi ta so uku wannan ba za a bi shi bashin wato ba za a ce masa wannan abin da ya ya kawo bid'a ba saboda amma can manzo Allah kana idza da'a da'a talatan wa idza sa'ala sa'ala talatan kamar da hadisi Abdullahi dan Mas'ud ya nuna Ah, sai dai kuma a rinka fahimta a nan addu'a ake magana da kuma roƙo du'a masala ko du'a ibada na su ne ake magana ibada ce dama can babu ba ta da adadi kaga kamar a nafi nafi fili wanda suke suka kun nafi fili abubuwan nafi fili na matsina matsina ne wannan kaga guda biyu biyu ne wani abin da dai yake da- a cikin ibada ne wanda aka saukar mana da shi aka ce ma iya yi ko ka yi so ɗaya ya yi ko ka yi so biyu ya yi ko ka yi so uku ya yi sai zama kai al'ada ka tana ka cika yin uku wani ba za a ce maka ko ka yi bid'a ba wannan ba za a ce ka yi bid'a ba wani addu'a za ka karanta na Qur'ani wata sura za ka karanta da sunan Ubangiji ya kawo maka wata waraka sai ka karanta ayan su uku wannan ba za a ce kaman qul huwallahu karanta su uku kula uga karanta su uku uku dole ba za a ce dan me ka karanta ba saboda saboda amma a cikin sunna akwai maganar taklisul du'a taklisul du'a wannan wani abu ne da shari'a ta yi itibari da shi saboda maza Allah wannan aikin sa ne sosai a sai yake cewa a qala anas qala wallahi ma nara fi sama'i min sahabin wala qaz'a yace a wannan lokaci wallahi ba ma ganin wani girgije wala qaz'a ko al qaz'a al al qaz'a shi ma- girgije ne amma girgije wanda suke siriri zaka ga su masu dan haske su suke fara zuwa ai daga baya idan suka haɗu suka haɗu sai su ga suna komawa suna yin baki kuma har zama sun haɗe sun zama bakake kuma alamar cewa lalle ruwa na nan zai sauko da wuri kenan to shine shi Anas bin Malik yake cewa a wannan lokaci ba ma ganin sahab da qaza'a ba ma ganin girgije mai wanda yake babba ko karamin girgije daga nan ne za ku ga eh, shi alqaza shine eh, ga wuri sun yi- yayi ya zama yayi lebur sai a samu wani wuri shi wani wuri shi kuma ya dan yi tudu ko wani abu daga nan ake ce shi wani aski da za ka gani matasa na yawon yi su bar wani gashi su cire wani gashi aka ce mazalicin hadisi na ha'ad al-qaz'i hadisin nafi maula ibn umar daga abdullahi dan umar daga cikin as-sahihai ne to na ha'ad al-qaz'i mazala ya hana aski wanda yake a, na al-qaz'u aka tambaye shi wajen aski ne ce a aski wani gashi a bar wani a bar wani waje wani yana daga cikin abin da mazala ya hana zai da Allah ta'ala ya jarabce mu da shi Allah ya tsare mu to shi wannan shine abin da shi Anas bin Malik ke cewa a lokacin nan wato sama wasai take ba a karin komi ba ga ba alaman wato a alaman wani wato sakowar ruwa wa ma bainana wa baina sal'in min bait tsakanin mu da kuma dutsen sal sal dutse ne babu wani wato ah, wani wani dakin kwana ko kuma wani wani wato gida wato abin da yake magana babu wani abu da yake shafakance su daga ganin wannan wannan wato ah, dutsen shikenan kawai sai ce fa tala'at min wara'i sahaba shikenan sai ta bangaren sa ta bangaren wannan dutsen din kawai sai suka ga ga wani girgije nan ya eh, ya bayyana mithlu turus kai ka ce garkuwa ne garkuwa kamar yadda aka sani wani abu ne wanda yake zaka ganshi yayi ya ya zagaye kansa ya zama kamar cycle haka yayi kawunya ma kansa to shi wato abinda Anas ibn Malik ke magana a shi wannan watakila kaga wanda yana maka Anas ibn Malik yana waje ko da dai wato shi shi wato cikin masallacin manzo Allah za a samu za a ga abubuwan dabino itatuwan dabino ne aka sa za a iya ganin rana ko wani abu amma tunda har yana bada hakikarin da abin ya faru wannan yana nuna maka yana waje kuma cikin ruwa akwai abin da zai nuna maka haka din cewa yana waje ne a lokacin an cika watakila shi kuma yana waje Ah, Anas bin Malik yana magana cewa shi wani hadari ya fara ne da kaɗan kaɗan kawai wai- wai- wani hadari ne aka gani kawai sai ya dinga zagaye kansa ya dinga zagaye kansa kamar a turus kai ka ce wato ah, wannan ne ah, mene sunansa shi shield din ah, garkuwa kai ka ce kamar garkuwa ne sai ya zagaye kansa da ya zagaye kansa kuma sai ya rika yin kauri ya rika hada kansa a haka falamma ta wasaqat sama so sai wannan kuma ya rika tafiya ya rika tafiya shi wannan girgizan a haka har sai da ya ji tsakiyar sama sai da ya ji tsakiyar sama a haka dai a dunkulansa in tasharat yana zuwa tsakiyar sama shikenan sai daga baya sai sai ya fashi sai ya ci gaba da ƙara wato zagaye ragowar sassanin sama baki daya thumma amtarat sannan wasu aka samu ruwa a haka sama ta dinga wato zub da ruwa Anas bin Malik ya cewa ah, fala wallahi ma ra'ayna shamsa sabatan yace bamu ga wato ah, ah, rana ba tsawon sati daya lafazin as-sabt ah, ba ana magana wai asabar kai haka ba ai ka ran juma'a ne aka yi kuma juma'a ta ƙara zagayo ba na as-sabt da- dama as-sabt ma'anar shi shine wato al-qib'a ya ce as-sabt shine wani yanki na abu ana kiran asabar asabar ne saboda in ka tashi kidaya daga ran asabar ta yi riyan ya yanke za a koma lahadi kuma lahadi daya za a ce shi asabar to asar asabtu in ka tashi kidaya ka ce lahadi kaga lahadi kenan al-ithnain biyu al-thulatha uku al-arbi'a hudu al-khamis biyar al-jum'a shine kuma shida shi kuma asabar kaga shi ne zama bakwai daga shi kanshi kuma shi kenan wato kidaya ta yanki za a sake zagayowa za ka ce asabtu shine wato linqida'il ayyam a li'anna al-ayyam tanqati'u indahu fa ya'ud al-ahad sai lahadi ya dawo to ana abin da ake magana ma ra'ayna shamsa sabtan ma ra'ayna shamsa wato zamanin ba mu ga wato rana ba na wani zamani to amma mag- a ruwayan gaba da ya ce a ran juma'a wani wata juma'a ta zo shikenan sai aka samu wani mutum ya ƙara zagayowa to kaga yana maka sati daya kai sati daya kai idan da tabbata yana nufin zamanin wani wani zamani ne ba a gani ba thumma qala sai ya ce thumma dakhala rajulun min dhalika albabi sai ta wannan kofar aka samu wani mutumi a wannan kofar ran til juma'atul muqbila a wato juma'a da ta zagayo sai ga wani mutumin shi ma ya ƙara shigowa wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhtub manzo Allah a lokacin yana tsaye yana kuduba wannan yana nuna maka cewa a wannan rana din shi ma ranar juma'an nan da manzo Allah ya yake wannan kuduba din ba wai ruwan saman tunda ake aka fara tun lokacin tun wata juma'a ba har an ba dauke ba in ba dauke ba kaga ba zai a zuciyar juma'a ba in aka ce ruwa ba a dauke ba ina za a zo sallar juma'a wato abinda ake magana dai marka marka ne dan ashi abin da ke magana shine ba ga ba ga rana ba ba ce maka yau bai dauke ba shi ne irin wannan marka marka ake yi da zarar ya dauke ya albaya ajima ya sake dawowa da irin wannan kuma kaga ba za a ce kuma ba za a je ba za a je sallar juma'a saboda wannan ba a nan wani abu da watakila ya kamata mu lura kaga in mu ne a yanzu watakila za a ce za a hada sallah ko a ce ba sallan ma ba za a je ba ana barka barka a san mu yanzu muna da ɗan sauran hada sallah fa eh kaga ana amma su wannan wannan wato marka markan bai zama ya cutar da su cuturan da za a ce ba za a je sallah ba su sun fito abin su su da ke sabai ba ba ba kamar mu ne ba da zaran dan da nan da mun hada sallah ba wai laifi bane in hada wannan wani abu yana rukusa da manzo Allah ya kawo mana a shari'a in ai baka cewa mutane dan me ne in dai akwai dalili tunda yanzu mutane wani yanayin azima mu da himman ba kamar su ba saka in akwai jin cewa wasu in suka tafi ba za su dawo ba ko yaya shi dan ruwa ta taba shi sai ya rashin lafiya kuma da gaske ne shikenan sai a sai a fita nashi nan shi yasa kare manzo Allah yake cewa fa inna fa innahu yusalli wara'akum al-kabira wad-da'if wa dhal-haja yace in zaka yi neman ce ka ringa bada wanda ke bayan ka wanda ke sallah bayan ka ya samu da bar wato mai shekaru mai rauni da an taba shi kuma ma ne ko kuma mai bukata don haka in an yi da aka yi da shi yanzu ba ina cewa wannan ba daidai ne ba abinda nake magana dai ka ka kalla azima da girman himma na wato a su sahabbai wannan marka marka bai hana su zuwa masallaci ba a lokacin shi ma ya same shi mazala yana yin kuduba fastakbalahu qa'iman sai ya hada mazala a lokacin nan shi ma yana yana yin kuduba a a tsaye faqala ya rasulullahi sai ya kara cewa shi ma ya manzo Allah halakatul amwal wa qata'atis subul dukiyoyi sun halaka sannan kuma sauran a hanya hanya ta hanyoyi sun yanke fad'u Allah yumsikuha anna kai mana addu'a Allah ta'ala ya yayi mana farafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadayhi sai manzo Allah ya ƙara daga hannayensa masu albarka yi addu'a thumma qala sai ce Allahumma hawalaina ya ubangiji wannan ruwa kaga ba cewa ya aje da yi so da ruwan shi abin da ubangiji ya sako da shi baya fadi kasa banza ba cewa ya dungurmu aje da ruwan ba ka duba ga yanayin ladabi na addu'a manzo Allah kaga da kuma sai ce ya ubangiji wannan saboda in ka tashi sai ka ce sai in kana wanda ke Abuja ce akai su ne ja ba shikenan ba kaga aka kai su ne ja su ba su in suna bukata shikenan manzala sai ce hawalaina wala alaina eh yace ge- gefen mu inda mu samu ba su ma su samu haka shi addu'a ma babu ruwa ciki eh wala alaina allahumma ala al-akam ya ubangiji wannan ruwa ka kai shi tuddai al-akam dami ne na na akma ko ikma wannan yana maga- yana nufin tudu zala yake cewa na akai su wajen tuddai dan wanda inda yake akwai tudu kaga zai iya shanye ruwa a inda galibi za ka samu a kankanarsa akwai akwai inda yake ruwa na tsayawa a wajen saboda in ya hau tudu ya kankara ka zai je wa- wannan maruwacin ya tsaya a wurin Ma- ya- ya- a wata ruwayan akwai ƙari ce wal ajam al ajam jami na ajma ajma shine waje wanda yake a kaman ka ce malamai sun mashi fasara guda biyu wasu ka ce a, a, ganuwa shine ajma jami'insa shine al'ajab shine ganan nake haka a samu wani waje mai tudu haka shi kaga al'akam da da da al'ajab sai zama ma'anar su na dan shige sai dai shi al'ajab san gano na gano akwai dan tsauri sosai ba kamar shi wannan al'akam ba a wasu malamai kuma suka ce shi kashi al'ajima din shi ma wato ganuwan ba wai yayi bisani mai sosai haka ba sai ya ce kuma wabbirab abdirab shine jigawa jigawa shi ne shi ma dai duk wani waje da ya dan tudu haka duk matsala dai dai yana ta faɗa waɗannan sunaye saboda duk inda aka samu waɗannan to zai wuya ka ga arsa ba duk inda ka samu tudu to za ka samu to ruwa na gangarawa wajen in aje in aka yi bincike za a ga akwai wani akwai ruwa a wajen sai ce kuma wa buqulil awliya ad-dirab jam'i na ah, na'am jam'i na dir- ah, na ad-dirb dirab jam'i na ad-dirb buqulil awliya shine cikin kwazzabai cikin kwazazzabai shine wato butunul auliya wa manabit shajar da kuma inda wato ah, aka- ake samu ah, wato ah, bushoyi na tuhowa wasu malamai suka ce al'ajima kuma shine waje da ake akwai yazuka a wajen waje da akwai bishiyoyi da yawa a wurin suka taru a wurin to kaga waje ne wanda da zarar ruwa ya je da su tsi so shi wasu malamai sun fassara shi al'ajima din ko al'ajam da wannan da wannan ma'ana din qala sai anas yace fa'aq fa'aqla'at nan da nan sai ruwa ya tsaya wa kharajna namshi fi shamsi kuma rana ta fito a lokacin sai muka fito muka idar da sallah muka muna tafiya a cikin a cikin ruwa qala sharik sai sharik ibn abi lamir al-madani yake cewa fasa'aitu anas sai na tambayi anas ibn malik dan maliku a huwa rajul al-awwal shine mutumin farko da yayi wannan tambayan qala sai ce la adri ba sani ba yace la adri ba sani ba wannan ya nuna maka cewa maza a- anas ba yana tsira maza Allah ne ba dan da yana fitar shi ai zai gane wane ne shi amma yana nesa shi sa da dazo na ce muku ina tsammanin Anas kaman a wajen masallaci ne yi sallah kuma abin da ke nuna haka shine yadda yake ga maka cewa da ya juya kawai sai gashi suna suna kallon shi wannan dutse a ta wannan bangaren aka fara samu hadari ya fara ruwa to kaga wanda ke wajen shi ya fi tsammanin wato haka zai zai faru da shi qala al-musannif sai shi mawallafin littafin sai ya ce rahimahullahu ta'ala shi wani abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi zai mana bayani na wato shi waɗannan kalmomi malaci al-dhirab shine al-jibal as-siqar al-dhirab shine wato wato duwar wasu kana haka ya fassara mana shi wasu malamai suna cewa ar-rawabi as-siqar ar-rawabi jami na rabiya shine waje jigawa haka wata wanda ke akwai duwar wasu a wurin kuma ya dai ya dai tudu haka wal akam shi kuma akam jamu akma shine wato ah, jam'i na akma tudu wa huwa a'la min ar-rabi'a galibi zaka samu yafi jigawa wato ah, ah, zama tudu mai bisa wa dun al-hadaba amma bai kai al-hadaba ba Ah, hadaba in shi ma dai duka wannan yana nuni zuwa ga zuwa ga tuddan ne wa darul qada yace darul qada daru umar ibn al-khattab shine gida na umar dan khattab radiyallahu anhu sunniyat bidalika an kira wannan gida da wannan suna ne لأنها بيعت في قضاء دينه saboda an sai da wannan gida ne saboda aje a a sai da wato wannan dinsa a sai da a sai da a biya masa basu suka kamar da muka faɗa kaga khalifa ne ba shi ba magana an mutu an ya mutu a ce nawa ne a cikin account dinsa ba magana ba ba- babu mana account babu duka ga yanda yanayin lambarin su ya kasance wannan hadisi yana da akwai fa'idoji da dama a ciki illa iyaka ne za mu faɗi abin da zai iya yiwa mu faɗa daga cikin abin da fa'idoji na hadisin abin da za mu za mu wasa kwalwa a kansa shine abin da na fara kawo ɗazu akan cewa za shin za a ɗauka yadda wannan sahabbai suka suka yi zo masallaci duk da ana da ana ana da ruwa ga ruwa da yake sakuwa marka marka za a ɗauka da wannan aiki nasu akan wato a ce ba bai halarta kawai dan ruwa na sakuwa wanda bai zai babu suturwa da babu suturwa da yawa ba a ce bai halarta a hada sallah ba shi ne nace wannan din ba- wannan din bai kamata a dauka haka ba bai kamata a dauka haka ba a a- mu- muka ce shin za a dauka daga wannan hadisi akan rashin halaccin hada ruwa tsakanin salloli guda hada hada wato sallah guda biyu saboda mazala ga shanin kaga bai hada sallah ba wannan za a dauka a haka muka ce zahirin ruwaya ba- ba- bai kamata a ce za a dauki wannan dalilin ba saboda kissa ita kanta ta zo ne a dunkule ba za ka sani ba yanayin menene faru a wa- a wannan lokaci a kuma a wannan dai yana nuna maka yanayin karfin himmar sahabbai su amma mu a yanzu kamar da na faɗa in an samu wasu bu- a bukata muhimmin ta yi ƙasa an ce za a haɗa wannan wani sarar wani abu yana kusa da wato a- aka kawo mana saboda haka ba za a ɗauki wannan hukunci daga wannan hadisi din ba daga cikin fa'idojin hadisi akwai na farko shine hal- a wato mustahabbancin yin addu'a a saman mimbari kuma in za a yi za a ɗaga hannu in za a yi za a yi addu'a in dai roƙar ruwa ne akan mimbari to za a ɗaga hannu amma muka ce in za a yi addu'a wanda ba na roƙar ruwa ba to na an da akan mimbari ne ba a ɗaga hannu in ka ji kai ma mamu idan ka ji a- a- wato limamin ka yana cewa Allahumma izzil islam wal muslimin kai ba dole sai ka ɗaga hannu ba kai ma sai ka ji hannun ka ka rinka cewa amin wannan sunna kenan a wajen Eh, kamar yadda hadisin Umara ibn Ruwaiba ya nuna mana da yake da yake cikin sunan Abi Dawud hadisin ya tabbatacce don haka idan za a yi addu'a ba a bukata daga hannu amma idan za a yi addu'a roƙar ruwa kamar yadda muka muka yi ta faɗa to kaga sai a daga hannu wasu malamai suka ce ba zai shiga cikin roƙar ruwa kuma duk wani duk wata addu'a da za a yi wanda wato bukata ya gaggama al'umma baki daya wani abu ne da ake bukatar sa a lokacin kamar misali an zo akwai wata annoba da da da- da ta bulla kaga ta shafi al'umma kuma wa- wa- wannan aka yi sakaci kaga sai kashe kowa to akai kaga ana buƙatar addu'a irin wannan a banda shi kuma akwai na biyu da ake malamai ke dauka a irin wannan hadisi shine wato halaccin yin magana da wato al-khatib saboda darura ko al-haja wannan shi ma a fili yake kaga manzo Allah shi wannan waɗannan ha mutane guda biyu sun zo masa magana kuma manzo Allah ya fasa amsa bai ce musu wato a sai kuskure ba inda kuskure ne da manzo Allah ya bayani da sai ya ce Allah ya ba ku lada to za za mu yi addu'a amma ka ku kara da sai faɗa haka kamar da wannan shine aka sani sahabban sa idan suka yi kuskure haka yake yara musu amma kuma duk da haka kuma sai ya aikata abin da suka yi faɗa din sannan kuma a daga cikin fa'idojin wannan hadisi shine yana nuna mana wajibcin tsayuwa yayin da za- mai mai kuɗi zai kuɗi ba kuɗi ba sunna ita ce a tsaya tsaye ba mutum ya zauna ba Ah, saboda haka wannan abin da wasu daga cikin wato kulafa suka rika yi a baya baya suka rika zama musamman kulafa bani umayya wannan ba su daidai da sunna ba shi galibi wanda ya fara yin wannan shi muawiya bin abi sufyan shi muawiya bin abi sufyan shi kuma ya jiki ne jiki yayi ba- miƙe wannan mashi wahala sai ka sai zama dole zama yake yi su kuma kusan yadda sha'anin masu mulki suke wani abu ne za ka fara yi kai bukata ya sa ka fara yi daga baya kuma sai a mai da shi wata sunna kuma ya zama an mai da kai kana kana wato takara da manzon Allah shi bai dangane takara da manzon Allah ba amma kaga sauran kalmomi daga baya da suka biyo bayan shi kuma suka rika wato suka rika koyi da shi a haka sannan kuma daga cikin fa'idojin wannan hadisi shine wato mu tabbatar da cewa wato saukar da ruwan sama yana daga cikin wato aikace-aikace na Allah ta'ala da Allah ta'ala ke banta da shi mazala ba shi da wato ah, kaso a wannan babu ba ka da dama yanzu nan kawai ka ce dan kana neman ruwa kawai ka ce ya annabi ka bada ruwa ba ka da dama ana magana mutuwa ko rayuwa ka ce ya annabi ka kula da ni kamar da mawaki ke faɗa ba mu- babu wannan magana sai dai ka ce ya ubangiji ya kula da kai saboda ya kulawa da kai yana maganar ra- rayar da kai ya kula da kai ya ci gaba da wato baka arzikin ka to wannan kuma aiki ne na ubangiji shi kanci kansa ya daga cikin khasa'is na rububiyya in ka ga manzo Allah ya yi to ya daga cikin abin da uban- ubangiji ya bashi shi ma ya baka to kuma a yanzu ka zaka kira wanda baya nan matsala kamar da aka sani ya riga ya rasu in ka kira shi za ka kira wa- za ka kira abin da za za- akwai wargi a wurin sannan kuma banda ma ya rasu kuma gashi ma baya wajen ko da yanzu misali kawai haka nan matsala yana raye kawai baya wajen ka dinga ka dinga kiransa a kaga wannan zai zama wani abu ne da sai in ka akwai dalilin yin sa ba za ka dinga kiran wanda baya wajen ba yanzu misali za ka ga a wasu ha- suna wani waje can wata uwa duniya shi malamin sa na nan Kano sai kuma daga can wanda sai ya dinga kiran wannan malamin kaga ina wannan abin sa zai zai to kaga duk tauhidin babu ita saboda haka duk abu mu lura cewa duk abin da ke hakki ne ubangiji kama dauka ba manzo Allah duk yanda yake son manzo Allah tabbas manzo Allah ba dadin sa ne amma kuma in ka dauka ka ba manzo Allah wannan hakki na ubangiji to shikenan kuma abubuwa sun suka kuce maka Allah ta'ala ba zai karba ba daga nan ne zaka je wasu malamai suna cewa ba a neman taimakon manzo Allah eh in ji al-isti'ana yana da alaka ne da rububiyyan ubangiji ba a nema al-isti'ana kana neman taimakon sai kan me ya maka mide kana san neman taimakon taimakon sa ya gaya maka ilimi ko ya gaya maka wahayin da ubangiji ya saukan masa wannan kaga neman taimako ne da akan abin da ubangiji ya bashi dama kuma kun duk masu rigima kan wannan ne ba neman taimakon ma kin san ba kan wannan ake zuwa ba Ba kan sunnansa ne wai karsa na ne sunnansa take kaje karanta ba ba kan ta ake magana ba kowa ya riga sani abin da ake magana ina da talauci wani wani bai da lafiya ah, ba samu ruwan sama ba ba samu arziki ba ba- babu kasuwa in ce ina neman taimakon annabi a haka shi ne lokacin shi gona da je ya da cikin hasa'is na manzan na na Allah ta'ala shi daya in ka je ka ce ka- manzan Allah yi min kayan shirka kuma ba duk ba wai manzan Allah ne ya dame su ba su abu da ya dame su shine idan aka ce manzan Allah ya- shi za a yi ma ya halatta wato ai wani dan adam kenan sai su ce su ma ga masu ya manzan Allah ga jikokin su su ma sai a musu kaga shi kenan kaga daga nan kai a koma da kowa da kowa ana ba to kuma duk abin kaga ya zama hikima kuma ya zama wani abu da zai zama kamar bita da kulli na biyar shine istihbabu taklif al-ad'iyah za mu ɗauka daga cikin wannan hadisi hal- wato musahabbacin wato mutum ya idan zai yi addu'a ya yi shi ya yi shi uku uku a addu'an da dama ba a samu an kawo maka adadi ba addu'a dan du'a masala ko du'a ibada mutum zai karanta wata sura ce da sunan ubangiji ya biya musu bukatun sa na alheri ya karanta su uku wala ba za a ce masa dan me ya karanta ba wannan ana maganar al'adiya al-mutlaqa amma da addu'o'i da suka zo ga adadin su kuma kaka ba amfani- ba ba da maka kara ko ka rage yanzu a sallan magariba da muka yi addu'a ce amma addu'a ce aka kawo maka so uku za- raka uku za a yi ta baka jira baka lokacin ka kara ta ko ka rage ta in ka kara ta lalace in ka rage ta lalace to haka ah, haka wato duk iba- ibada suke duk adan duk ibada ta zo da adadi kai ka zo ka ce ka rage mata adadin ko ka kara to nan ubangiji ba zai karba ba sai dai idan dama ta ubangiji ya halatta a iya karawa din to nan kaga sai ka iya karawa nan babu laifi a sannan kuma a wannan hadisi akwai wato ƙara gazgata annabta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta yanda nan da nan da yayi addu'a ruwa ya zo Anas bin Malik cewa wallahi ba maganin komai nan da nan yana addu'a sai ruwa ya zo nan da nan da yayi addu'a Allah ta'ala ya ya- ya wato kai wannan ruwan wani waje nan da nan sai aka ga ruwa ya dare ya bar Madina rana ma ta fito a Madina kaga wannan yana nuna maka gaskiyan wato annabta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa shi annabi ne na gaskiya shi din as-sadiq ne al-masduq ne as-sadiq shine shi wanda ya ga shi ga- mai gaskiya ne abin da ya ga maka gaskiya yayi sannan kuma al-masduq ne wato shi din kuma ba ba ga masa ƙarya ba shi ma an masa gaskiya kada ya samu mutum yana da gaskiya amma kuma in ya zo yana ga maka wasu labarai ga na ganin sa kawai ki ya zama wanda yake zuwa yana mai gaya mishi kawai ka tafar makareci ne kamar da masu cewa sai kashe fi su faye eh ba za ka ce dan gurgurma ba sa yin kashe nan ba ka ce wai idan ba sa ganin wasu wasu na zuwa suna ba su wasu wasu da kuna da sauransu duk suna ba su da gaske ana iya samun wasu aljannu ne amma amma kaga makai take ba su kaga ko da su zama sadiquna to ba zan masu kuna ba kamar masu suna ga annabi hadir sai wai hadir shi ya zo ya ba su wannan Allah sai na wani allo na karfe ko na wani waye a ciki akwai wani hatimi akwai kaza to kaga su wannan su kuna zama sadiquna su to ba zan masu kuna ba to wannan kuma shine babban annabi da wanda ba annabi ba shi annabi ne zama sadiq ne kuma masduq sadiq fi ma akhbara bi wal masduq fi ma ukhbira bi wato mai gaskiya ne a labarin da shi ya bayar sannan kuma shi ma ba a masa ƙarya ba tabbas mala'ikan ya zo ya bashi labarin sama wannan shine abinda abinda malamai ke faɗa sannan kuma na bakwai akwai alquwa wal alquwa alquwa fil ibada ko alazima fil ibada wa adam al mubala'a bid darar al qasir al da'if dan wato wannan aiki na sahabbai akwai wato nuna himman su girman himman su da rashin damuwa da wani- wata iya cutarwa kaɗan wanda ba zai cutar da su a- zuwa- a a- a lafiyar sosai ba kaga yadda suka tattaki da ana ruwa marka marka amma bai hana su zuwa wato sun zo masallaci ba kuma a zahirin ruwayan ma kaga har ma an cika dan kamar da muka ce Anas a zahiri kamar yana waje saboda haka su anan suka san ruwa marka marka ake yi su bi su damu a zo ruwan ya dan daddake su ba inda za su samu falon ubangiji su ba su damu ba wannan yana nuna maka girman sha'anin sahabbai da kuma yadda yake bamban yadda suke da minna akan yan baya sannan kuma a na takwas yana nuna cewa idan a wato wannan yana ƙara nuna maka a, a, a, cikin ruwa yayi yawa daga cikin hanyoyi da za a yi magance yawan ruwa shine a ha- samar da wasu ah, wato ah, wasu bushiyoyi ko wasu wurare tafkuna dan anan mazala kaga yana magana Allahumma ala al-akami wa dhirab wa tul awdiya wa manabit shajar ashe yana nuna maka wani- a samu shu- shuka a sami waje da za a zama wani wuri ya tudu wani wuri ya ɗan kankare inda za a samu ruwa a wajen kuma sannan kuma a sami kila ka ce a samu fayar haka masu yawa duk wannan hanyoyi ne ba za su taimaka wajen a samu ruwa ya ruwa ya yawa inda za- wannan za ku amfani da wannan wajen ruwa ya ya zira ne ya tafi abinsa ba tare da an samu kulshar damages ba ba tare da an sami rabeji da yawa ba wanda wannan kuma kaga daga wannan hadisi na matsala za mu fahimci akwai wannan ishara da ba fito karara ba amma akwai wannan ishara zuwa ga cewa waɗannan abubuwa ya kamata a ya zama akwai su a gari ko da babu su to ya kamata mu samar da su a samu bishiyoyi da yawa wanda bishiyoyi ne idan ruwa ya yawa za su za su tsotse shi a sami duk inda wato ruwa ke iya zuwa ya- a- a- a- a- duk inda za a yi za a yi hanyar ruwa kuma kwara a mushi hanyar da zai je zuwa ga asalin wato babban tafki ko kuma babban wato a wani waje da zai zama ruwa na zuwa yana taruwa a wajen ba tare da ya je ya la'anta ma al'umma waje ba sannan kuma na ƙarshe yana nuni zuwa ga a yana nuni zuwa ga wato a rahama na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yanda bai ce wato shi a, shi ruwan a a- a yanke shi baki ɗaya ba dan yace a yanke shi kaga addu'a sa kamar yankan wuka aka sai a yanke wata kila ba- wannan ruwan ya- a dan ƙara kwanaki bai zo ba amma saboda girman rahama Allah ta'ala na cewa mu aiko kuma sai rahama ga talikai baki daya saboda haka dan saboda rahamar manzo Allah kaga shi idan ya samu mutu ba wai kora yake ko ko- ko rowa ba so yake je wani waje kowa ma da kowa ma ya samu saboda a rayu saboda an san cewa ruwan to shi ne ra- wato kashin bayan rayuwar komi da kowa Ah, ina ganin lokacin lokacin ai ah, ba laifi ina ganin sai mu sai mu tsaya a nan insha Allah idan babu wani tambaya eh, sai mu bari mu tashi a cikin babu salatul khawfi abinda muka tarji Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله باب والتنبأ سيما za mu bari za mu je hutun sati ɗaya insha Allah sai kuma bayan sallah insha Allah Allah ka bai ibadun mu insha Allah na'am na'am ok in akan mambari kenan ko in akan mambari eh eh eh, shi manzo Allah yanda yake yi duk waje wanda yake na addu'a ne to galibi wato hannunsa baya wuce daura da kirjinsa yawwa a haka a haka abin yake to wannan shine wato galibin addu'o'insa na yau da kullum wanda yake bukatar a daga hannu sai kuma addu'a na biyu wanda ake daga hannu a wannan kaga ko a cikin hadisi da akwai wannan kaga akwai hadisin wancan hadisi na shi wannan umma zakara rajula ash'aka akbara ah, ya mudu yadahi ila sama aka ce yana daga hannu zuwa sama kaga wannan ya nuni zuwa ga cewa wato daga hannun wani abu ya sha daga cikin abin da ke gane da karban addu'a domin duk ya zo da abubuwan da zai sa a gane a an musu addu'a shi sai maza Allah yake cewa annahi sujabu da zali abin mamaki ne a karɓi masa alhali gashi ya zo da wasu abubuwa kuma ma da ai wasu abubuwa da zai hana kuma an san masa idan kuma ya zo da wasu abubuwa kuma zai sa zai sa an san masa sannan kuma banda wannan ga hadisi na inna Allah hayyun karim yastahi min abdihi yamuddu yadayhi ila sama to kaga shi ma anan aka ce yamuddu yadayhi ila sama ha Allah ta'ala ma yana jin kunyan bawa ya daga hannu ya zuwa gare shi kuma ya ya dawo da shi kaga yana nuna kuma yana nuna musu habbacin daga hannu ya da za a addu'a saboda haka galibin addu'a amma ake shi ne yana yin addu'a ne a daura da yanayin jiki- sasannin jikinsa ka kirji ne ko abin da ya kama da wannan to sai kuma addu'a wanda yake akwai almubalaga a ciki Ah, za ka ga ah, duk abin da yake akwai mubalaga mazala yana daga hannu sosai a ga a ga ya daga hannu sosai kamar lokacin badar za ka ga ya daga kamar lokacin alisiska za ka ga ya daga da haka mu ma in aka ga wasu lokuta da ake ganin ana cikin halin akalikayi ana buƙatar a yi wata bakandamiyar addu'a to babu laifi a daga hannu duka babu laifi shi ma mutum kuma yana da wasu ɗan jarbobi jarabawa da yake da shi a rayuwarsa yau da kullum shi ta shafa dai to wannan in ya daga hannu ba za a ce masa dami ba sai dai kuma kai ya zama al'adarsa eh ya kamata a rarrabe rarrabewa kamar da Allah ya rarrabe sai wajen da dungurgun shi ba a daga hannu wajen da za a daga hannu kamar addu'a lokacin tahiya haka wannan ba a daga hannu tunda na ga wasu na dagawa na ga wasu na dagawa ban san me yake da su ba wataƙila eh ni na na ga wasu na dagawa aka tafi wanda ya gama tahiyyar ya zo zai zai yi wai wai wai wai yana wai yana son ya ƙara na ubangiji ne wai ƙara wato eh, nuna wato bukatuwansa da kuma wato shi fakiri ne zuwa ga ubangiji to duk wannan waje da ubangiji ya riga bai sharanta daga din ba to sai in ka ƙara ciki zaka daga kuma sai zama kamar ka ƙari akan shari'a bara a haƙura daga cikin wanda ba a daga kuma shi ne muka ce wajen mumbari na juma'a in aka yi addu'a sai dai rubuce amin shi liman kuma iya abin da zai yi shi ne dinga yin nuni da hannunsa haka abin da kawai zai yi kenan mulmiyarsa iya abin da aka ce yana yi kenan A umara ibn ruwaiba da ya ga daga cikin kulafa wasu daga cikin umara sarakuna wani ya daga hannu har sai da wato ya nuna bai sai wannan abin da ya ba ya ya ya kausa mishi harshe sai ka ga sahabbai yadda su so wannan shine kusan sunna na daga hannu da za su daga hannu eh da za su daga hannu yayin da liman ya daga hannu inda ya kamata ta daga hannu kuma ne kuma kuma wato ma za ku daga hannu saboda ai dole za ku ci amin to amin kuma shi ma yanda yayi yana bukatun shi zuwa ga wajen ubangiji kuma za ku bi shi akan haka za a daga hannu babu ne insha Allah a shi ne ka gani cewa aka yi a dai a dai bude daidai ba yayi da tsaki inda dai manzo Allah yayi a to ai ka san ka san ka san- to ba shi da ubangijinsa eh a ba shi da ubangijinsa eh ai duk duk mita ne dan ubangiji kuma yana son mita Eh, ubangiji yana son mita eh dan abun ya dan shawo gobe ya nuna fa shi fa bai da wani sai shi to shi kenan ubangiji inda ya ce bai da wani sai shi dama ko bai da wani sai shi din sai biya mushi eh eh, a a rabu da su eh suna neman suna neman ubangiji ne ya ya kawo biyan bukata to na'am Eh, to ai ka san mulaka galibi duk wanda ya ga fatawarsa da wacce ta mushi shi da ta yada ma ai a'a ba da sabuwa da sabuwa ba shi wato ita mas'alar cewa ba za a yi sallar azhar ba baki daya daga cikin malamai akwai wanda suka faɗa haka akwai imamu Muhammad ibn Ali Shawkani da shi da wasu daga cikin malamai sun faɗi wannan fatawar Ba a nan a ƙarnar ƙasa daga cikin wanda suke shahara da wannan ra'ayi akwai mara albanin zari a ciki akwai eh, shi na- kwanan shi nake gani shi ba masa da wannan ra'ayin ba akwai dutsen shi shi ma shi suna da wannan ra'ayin cewa in ka yi din kayan kayan musahabi in kuma baka yi ba kawai ba abin da ke kanka in kai sallar idin in ma hiya hiya hatta hatta al'asr ita ce zaka jira kawai sai al'asr kai abinka a to amma yanayin da a, shi sha suna kafa hujja ne da hadisin Aba wanda ke rawaito daga Abdullahi ibn Zubair hadisin Aba da ke rawaito daga Abdullahi ibn Zubair cewa Aba ya zo ranar Idi ya yi sallar Idi ranar Juma'a kuma ta nace da Juma'a sai bai kara fitowa ba sai sallar Asr sun ba hiya hiya hatta sallar Asr haka hadisin yake faɗa ita ce dai ita ce dai har sai sallar sallar Asr kaga cewa aka yi ita ce dai ita ce dai wasu ke ganin su su sha shaukani suke ganin cewa wato kaga ita ce dai bisa yi musai la'asa aka tafi kuma aka kai wa Abdullahi dan Abbas tsegumin wannan magana tsegumi na halal tunda ah, wato galibi ana neman ilimi ne aka je aka ce to me wani abu da Abdullahi ibn Zubair yayi ya dace da ce eh asabar sunna ya dace da sunna kaga wannan ru- ruwaya na kama da dishi da Hausa ne saboda ku fahimci me ya faru a ruwaya akwai inda magana cewa bai sanar da asar ba eh kaga fa zuwa ya fi bai zo karra ba amma kai Muhammad ibn Ali Shaukani da wasu daga cikin malamai suka tafi akwai gabanin su akwai wanda suka faɗi wannan maganar amma dai su Ibn Abdul Bar suna faɗa cewa wannan magana ne ma'ajo magana ne wanda ke malamai ba su karɓi wannan ruwayan ba saboda duk ruwayi kamar da ah, ƴan uwan mu ɗalibai na hadisi suka sani ruwayoyi sukan zo a dunkule sukan zo a dunkule kowane rawi tashi zai bayar yakan bayar gwargwadon yanda ake da bukata a lokacin ya bayar da shi so wani lokaci kuma dunkulewa in ba ka da sauran ruwaya da suke maka tafsiri kuma ba ba shi yiwuwa ka ce wai sauran malamai duka su zo fata ba akasin wannan ka ce mafi ta kare ta ce a kaga ita a wannan ruwayan babu inda aka ce shi a ba bai yi sallah ba bai sallan azhar din shi kare ba cewa da aka yi bai kowa ya sallan juma'a ba to kuma dama wannan ba shi aka sa ake wannan liman ba da su wasu waɗannan kuma da sun bi ra'ayin ashaukani shi fa shaukani shi fitawarsa fa ta dan ta dai fadi akan fitawarsu ta dafi wannan fadi gaskiya to kuma ina ina zamanin suka bi fitawar ta kuma abin sai ya zama ya ya kurkuce baki daya saboda haka gaskiya wannan ra'ayi cewa bai sallan azhar ba magana ce ko da ba ka ci Abdullahi ibn Zubair shine kadai ya faɗi wannan maganar to kuma sauran sahabbai aikin sahabbai da sauran magabata suna saba ma wannan fitawar zai zama wannan fitawa ce tashi shine ya fahimci abin ba daidai ba a a sauran sahabbai zai zama su saba masa haka ba za a yi amfani da fatawansa ba kuma Abdullahi ibn Zubair kamar yadda aka sani ba ɗaliban mu suka wato ƴan wa ɗalibai ƴan uwan mu suka sani yana da wasu ijtihadat a a wasu wurare shi da ba yana yin ijtihadodi a wurin to balle kuma a riwaya ma dai babu abin da na cewa bai azhar ba cewa haka dai shi ne bai fito ba ma jama'a da sunan sallah ba sai la'asar to kaga in yayi a ciki ko bai a ciki ba wa ya sani ba wanda ya sani to kaga kuma ka sarai da wani wata ibada wacce take farilla ce saboda abin da yake akwai ihtimali malamai suna cewa bil ihtimal saqata al istidlal yanzu muna da ba muna muna tantamin yayi sallan ko bai sallan ba ta iya yayi sallan to kuma saboda wannan kuma ka sare da wata jijiyar ibada mai zaman kanta irin azhar kaga wannan abu ne mai mai girman gaske sannan kuma amma maganan kaga cewa misala da da Uthman bin Affan da sauran sahabbai duka suna cewa idan juma'a sun haɗu da idi wannan wajabcin halartar sallan juma'a wannan ta saraya an ce wajabci ba ana magana wace kakka kai kakka je ba a an ka tafi musahabi ne matsala cewa ya fa inna mujammi'un mu za mu yi juma'a mu amma kai in baka je ba ina ranar ranar zuwa a menene wajen ah, me me sunan wajen shi zurot wajen wajen gid- zuwa gidan zu ne da iyalai gidan zu ko wajen minjibir park ne ko wajen shoprite ne ko ina ne kai ranar ka ce kai za ka je da iyalai to in baka je juma'a ba za a ce maka baka- in sa baka je juma'a ba ko wannan kaga ba za ka ce dami ba amma idan kuma ya je shi kenan wani yayi mazala kuma yayi sallar juma'a shi a ranar da juma'a biyu suka haɗu shi yayi kuma kaga shi shine asalin ashari sannan kuma ah, Uthman bin Affan shi ma ahlul awali wanda suke saman Madina da suka zo sai ce to ku ahlul awali yau dai ranar Idi Idi biya da mu wanda yake son ya sallah juma'a da mu ya ya zaman sa wanda kuma yake jin cewa yake son ya koma gida to fa kada azin da shi na mushi izini ya koma wanda dai Allah maka cewa shi kaka ana yin sallan juma'a da to idan to kuma a ciki akwai da wataƙila bai samu sallan juma'a ba ya sallan idin ba shi kaga ba idin juma'a kuma yana nan ta wajiba ce a kansa shi za a yi mutum yake cewa kaga shi wajibi ne ma sallar juma'a a ranar in dai akwai wanda bai taɓa zuwa bai ji juma'a ba shi ya to in kuma aka kaddara ba a yi sallar juma'a ba ma ba ki ba to kaga wanda bai je sallar idi ba ta yaya za ta saboda amma dai idin ta sanar da shi ta idin inda juma'a ita ma idi ce to abin ya haɗu ya haɗu guda biyu sai zama to a shari'a dama da abu guda biyu masu jinsi iri ɗaya in suka haɗu sai ga a ce ɗaya ci ɗaya wanda za ka ga a shari'a ana ana yawan kawo haka akwai haila ne akwai janaba sai aka ce to wankan wa- wa- wanka ɗaya ya isar to wanda da akwai wannan a shari'a akwai wannan malikiya mu ne muke cewa wannan dubbe su sai an yi juma'a sai an yi yin duka so su suna ganin idin musahabi ne su a wajen ko in ce suna ce mu'akkada su ba za a yi wannan ba to amma su hadisai manzo Allah yana wani rabi gaskiya saboda haka wanda bai je ba mu ba za mu zarge shi ba sai dai kuma ya tabbatar da ya azahar sa yawa maganar kuma wacce maganar da ake cewa ah, ba sai an yi azahar ba magana ce akwai wanda malamai suna cikin malamai da suka faɗe ta babin azanci na ilimi fara a faɗa saboda yanzu sai ka wani ya fara zargin musu malaman kuma da nuna wani shuru haka yadda dai ra'ayin da shi- ra'ayi ne sha gaskiya amma dai akwai malaman da suka faɗa su ba ibn ali shaukai da sauran wasu daga cikin malamai gabanin sa ba su ne su ibn abdul bar ai duka ibn abdul bar ya rasu 163 ya hikato wannan magana sai dai ya ce magana ne wanda wanda yake akwai banna a ciki to kaga dai akwai shi shi akwai wanda ya taɓa faɗa kenan eh wani fahimta ce dai akan hadisin afa shi kuma hadisin gaskiya yana da ihtimali ba zahir ne haka yadda suke tsammani ba akwai ihtimali abu ne wanda ke baki biyu kuma ƙa'ida ne na malamai ƙa'ida ce ƙa'ida min qawaid fiqhiyya cewa in akwai baki biyu baka zuwa kuma kai zama kai juyin mulki kace dole sai an yi amfani da fahimtar ka kai daya kai daya wannan kanka akwai wani nau'i na juyin mulki kuma Ka- duka ni na ce ni ban yarda ba yayi azadin da me zaka me zaka faɗa min babu abin da zaka faɗa min amma kaga duk da haka wasu daga cikin malamai sun faɗi wannan fatawar Allah ta'ala ya yafe musu Allah ta'ala ya yafe mana baki daya wa alaikum salam babu juma'a babu azhar a da mushkila abinda muke faɗa mu eh, su wancan fatawan malaman cin- malaman ne su da ma su suna cewa ma in kai in kai in kai in kai eh, su Muhammad bin Ali Shawkani fatawan nasa ne wani lokaci ba san ma in ita baki da in ka ji fatawan nasa zaka wani lokaci sai ya- ya- ka ta mamaki in ba dai malamai dai kowa na da zalla irin tasa ba eh dan su sai shi yana magana ma shi juma'a ma wai saka shi ba a juma'a ba ba a zahar shi an ji a Shawkani kaga abin yayi yawa kuma eh amma dai abin da ka gane cewa idan misali wani shi shi wannan fatawan ce ta yi masa abin da ya fahimta kenan zahirin hadisin shi ya fahimta kaga ba dama yanzu ka ce wai dan ya ya saba da fatawar ka ce shi yana nan hana nan ana bin ka bashin juma'a bashin a sallah a ta ai wani abu ne wanda yake dama an saba a babu sai dai wannan sabanin ya da rauni ne shi wannan ya da rauni gaskiya magana ce wacce take akwai rauni mu ba mu ba da shawara ko ba zalta mutum yin sallan azhar a wannan rana gaskiya abu ne mai girman gaske saboda ba kusan magabata ba a samu wani wanda ya faɗa wannan fatawar ba da kuma da abu da magabata kaje basu faɗa ba to kaga gwaran mutum kare je ya faɗi magana da bai da wani magabaci a kansa yawwa insha Allah Na- Allah ya tsare mu